قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الوابل الطيب وراتب الكلم الطيب يأتي الفصل السادس والسبع فصلنا ستين دقيقة الفصل السابع والسبع لا ستين دقيقة فيما يقول من ضاع له شيء ويدعو له ويدعو به فيما يقول من ضاع له شيء menene wanda ya rasa wani abu wani abun shi ya fata ya halar zai faɗa na zikiri waye da obi sannan wata irin addu'a zai yi domin abin da ya fata ya dawo ko ya gan shi idan abin mutum ya bata me ya kamata ya faɗi misali mutum yana da wani abu sai ya rasa wannan abu me ya kamata ya yi ذكر علي بن العيني عن سفيان بن عجلان عن عمر بن كثير ابن أفلح قال كان ابن عمر يقول سيدنا عبد الله بن عمر يا تنشينا فكي للرجل إذا أضل شيئا yana ce ma mutum kace idan wannan mutumin ya rasa wani abin shi ya bata Allahumma rabbad dallati ya Allah ubangijin abin da ya bace hadiyar dallati Allah madaukakin sarki kai ne wanda kake shiryar da wanda ya bata ko wacce ta bata tahdi min ad-dalalati kuma kai ne kake shiryarwa daga barin bata rudda alayya dallati ya Allah abin nan nawa da ya bata ka dawo min da shi bi kudratika da ikonka wa sultanika da mulkinka innaha min ata'ika wa fadlika domin wannan abu da ya batan nawa min ata'ika yana cikin kyautarka wa fadlika kuma yana cikin falalarka wannan asali ne malamai sun yi kusan sun yi tifadi akan cewa la yasihu mafiya asali ne daga ibn umar radiyallahu anhu al-imam tabarani ya rubuta shi a cikin littafin duka guda uku المعجم الكبير على المعجم الاوسط وعلى المعجم الصغير sannan kuma limamin bai haɗu ya rubuta shi a cikin littafin su kitabun da'awatin kabir kitabun da'awatin kabir malamai suna cewa a ciki akwai wanda malamai suka soke shi a riwaya amma sauran duk mazajen rijalu mutiqa wannan dai asali ne na sahabi maganar sahabi an sha mana bayani a usulance malamai suna da sabani akan al-akhdhu bi qawli sahabiyyi jatan hadisi maganar sahabi a matsayin hujja sai mazhabobi na malamai wasu suna ganin cewa ƙaunin sahabi dai su hujjata maganar sahabi ba hujja ba ce wasu kuma suka ce laisa hujjatan ala sahabiyin akhara idza khalafa ba hujja ba ce ga sahabi dan uwan shi misali abdullahi bin umar ya ce kaza anas ya ce kaza to ba dole bane da yake dan magana ɗaya amma wannan mazhabin sai ya ce wanda ba sahabbai ba hujja ce maganar sahabi a kan shi ya sa wannan wannan mazhabin al-Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaihi a mazhabin sa cewa qaulu sahabi hujjatun ala ghairi sahabi wanda ba sahabi ba to maganar sahabi hujja ce a kanta dole ya aiki da ita amma sun kasa maganganun sahabbai gida gida alal aqalli za ka iya kasawa gida biyu gidan farko shine ma la majala lil ijtihadi fi abinda ba za a yi ijtihadi ba abinda ijtihadi baya shiga cikin sa wannan sai suka ce za a kula da sahabin idan ya kasance baya karba daga ahlul kitab baya karban isra'iliyya to magana tana zama hujja a cikin abinda babu ba a masa ijtihadi sai ɗauka cewa ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam ne amma bai samu damar ya ce annabi sallallahu ya faɗi ba sai magana ta kai akan kansa to da irin wannan suna cewa lahu hukmur raf'i hukuncin zaka man marfu'i wanda su san kullu hadisi da usuli suke za su gane wannan yaran da nake a hausa nake magana amma yare ne wani yare ne ko sannan sai abu na biyu shine ma ya kunu fihi majalun lil ijtihad abinda sahabi zai yi ijtihadi to shi ma sun tattauna akan to wannan wani ilmi ne ana ijtihadi a zikiri ana ijtihadi a zikiri ana ijtihadi a addu'a ana ijtihadi a larabci larabci ka hada larabcin ka kai addu'a ka ba laifi bane a shari'a amma da shar'i ne akwai shari'an wannan addu'a taka da ka kirkiro na farko dai ka ta saba ma larabci sannan na biyu kar ta kunshi wani abu da yake cin karo da tauhidi aqida sahihiyya ta ahlus sunna wal jama'a duk addu'ar da mutum zai kirkiro to kai ya zama addu'ar tasa ta kunshi wani abu da yake cin karo da tauhidin Allah madaukakin sarki sannan shar'i na uku kar ya zama addu'ar da mutum zai yi akwai roƙon bala'i a ciki wannan kaga wannan idan magana ibnu umar radiyallahu anhu anhu ma za ta zama hujja to da za ka iya aiki da wannan addu'a in abin ka ya mata sai kai wannan addu'a mun gane sai kai wannan addu'a وفي وجه آخر سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن الضالة فقال an tambayi ibnu umar radiyallahu anhu ma a game da abin nan wani abin da ya bata sai ya ce ya tawadda wa musalli rak'atayn mutum ya salli alwala ya rak'o'i biyu ثم يتشهد إن جمع تهيا سنة تهيا ثم يقول اللهم راد الضالة يا الله وندي كداو دا أبن دي بتا هادي الضلال مي فتت مي مي شريا وادا بتا وتهدي من الضلال سنن كان شرير وادا جبر بتا رد علي ضالتي بعزتك وسلطانك يا الله كدام دا أبونا دي بتا بعزتك سبود بوايك وسلطانك لكم ملكك فإنها من فضلك وعطائك domin wannan abu na wada ya bata yana cikin falalarka da samuni kuma yana cikin kyautarka da ka bani sannan dawowa ma da ita haka kun ga wanda riwaya ta ƙari da ni a yi alwala a yi sallah raka'a wanda ana ijtihadi a cikin sa ba ijtihadi a ciki wani ba zai zo ki kuma maka wata ibada ya baka kawai irin wannan amma addu'a larabci ne mutum da yi ya ba umumin addu'a ya an ba da dama a yi قال البيهقي هذا موقوف الامام البيهقي ده يقول كوش عشان كتاب الدعوات الكبير يشي وانا اثري ne موقوف هو حسن kuma a wajen mahadisi asali ne hasan wa qad qila an ce inda man da'a lahu shay'un duk mutumin da ya bata wani abin shi ya bata fa qala ya jami'an nas li yawmin la ghaiba fihi radda alayya mudda alayya dhallati mutumin da ya bi abin shi ya bata sai ya ce ya jami'an nas ya Allah wanda zai tattara mutane li yawmin la ghaiba fihi a ranar da babu kofanto game da ita mudda alayya dhallati ya Allah ka damun da abuna da ya bata wadda Allah ta'ala alayhi Allah zai damu shi da abin shi da ya fata. Gani duka waɗannan asar ne na sahabbai, an ji shimfiɗar da muka yi shi ce, Allah الفصل الثامن والستون في عقد التشبيه بالأصابع وأنه أفضل من السبحة. فصلنا في عقد التشبيه بالأصابع. yin tasbihi kirga tasbihi da ake yi bil asabi da yatsu wa annahu afdalu min as-subhati kuma yi da yatsu ya fi da carbi as-subha suna ce mata al-misbaha suna ce mata as-subha al-shaykh rafi rahmatullah alayhi a cikin littafin sa as-subha tarihuha wa hukmuha ya kawo yake cewa shi bai san wani malamin lugha muhtamali da ya yi da wannan sunan na asubaha iyakar binciken shi asubaha ya ce yana ganin suna ne daga baya yan baya ne suka zo suka samar da shi amma malaman duka na canja san wannan lafazin ba na asuba sharbiki so da ka da wannan ma shi a shirin bakar rahmatullahi alaihi ya yi zafi sosai akan sharbi ɗauki sharbi cewa a matsayin abu ne da kirkin nan waɗanda ba musulmai ba ya kawo tarihinsa ya kawo asubu haka inda ghairi arab sharbi a wajen waɗanda ba larabawa ba ya kawo matsayinsa a wajen mutanen girkawa da yadda suke amfani da shi da matsayinsa a wajen yahudawa da matsayinsa a wajen kiristoci sharbi sannan sai ya dawo kuma asubu haka inda al'arab sharbi a wajen larabawa shi ma ya magana a kai ba dai kusan kusan kusan da wuya ka samu malamin da ya tafi akan wannan fahimtar tasa da zafi haka sosai gani mutum ya koma majmu'ul fatawa na shehu islamin tuniya a rahmatullahi alaihi zai ga yadda ya mu'amala da shari'a yadda yadda ya bayani kan shari'a cikin sauki kun gani bari mu karanta wannan sai mu karanta inda lokaci sai mu karanta abin da malam ibn taymiya ya ce ko ko mu fara karanta abin da malam ibn taymiya ya faɗa a cikin majmu'ul ta fa tawassa a game da shari'a kamar shekul islam taymiya a game da shari'a a juzin sa na 22 juzin sa na 22 yace وعد التسبيح بالأصابع سنة كرجة تسبيح ين تسبيح سبحان الله سبحان الله دياتي سنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما يد ما أيتي صلى الله عليه وسلم للنساء يتيم معك تسبحنا كرجة ين تسبيح وعقدنا بالأصابع كرجة كرجة ودياتي أو رواية وعقدنا بالأنابل كرجة كرجة ودياتي ياتي فإنهن مسؤولات مستنطقات domin za a tambayi yatsunku ranar lahira su zama muku shaida cewa su kun yi tasbihi ne sannan wa mustantaka Allah zai sami su yi magana yatsu za su yi magana kaga yanzu za su yi magana wa amma addu gudun nawa sai al-imamu ibn tabiya ke ta amma kirga tasbihi bin nawa da kwayo kamar misali mutum ya samu masara ko ya samu wake ko wani abu mai kama da haka su ne annaba wal hafa ko kuma ya samu tsakon kwani duwatsu wa nahwi zalika ko makamancin haka fa hasan ita shi ma abu ne da kyau in ji malam ibn taymiya ya abu ne da kyau wa qad ra'a annabi sallallahu alaihi wasallam ummul mu'minina tusabbihu bil hafa manzon sama ya ga ɗaya daga cikin ummul mu'minin أم المؤمنين أم أمهات المؤمنين أم سلمة يجنت تنا كرقاوة بالحقى لتقن قني وأقرها على ذلك يتم تبالي بيتي وروي أن أبا هريرة كان يسبح به لنا أروي كتوى سيدنا أبو هريرة شيما ينا كرقا لتقن قني إنزما لابن تيمية وشين سيشي وأما التسبيح بما يجعل بما يجعل في نظام من الخير amma yin tasbihi da abin da aka tsara shi kaman abun wuya me ke nan shirbi kawai wani haihi ko makamancin haka minan nasi man kare daga cikin mutane akwai wanda ya ce ya ce maka ruhi wa minhum man lam yakira daga ciki kuma akwai wanda bai ce ba ta ya ce ba da ta ke ce wa idza ahsanta niyyata fihi fa huwa hasanun ghayru makrun idan ka ɗauke rubi ka kyautata niyya to abu ne mai kyau babu laifi malamin da yana zai kira magana wa amma ittikhadhu fi ghairi hada amma haka nan ba bukata haka nan kai mutum ya rika shirbi ya rika yawo da shi aw izharu lin nasi ko ko mutum ya bayyana ma mutane cewa shi bawan Allah ne za ka ga gari idan azumi ya zo shi ne na kusa zai kuma yi cirbi ta ɗauke ma mamar ko kakarsu kana kallon cirbin za ka ga yanki tsoho tuku tuku sai azumi ya wuce kuma shi ke ya ce fa haza in ma riya'un binna wannan ko zai zama riya aw mazillatul mura'ati ko kuma ya zama abin zargi ne cewa ana zargin mutum yake ko aw mushabahatul mura'ina min ghairi hada ko kuma kamanceceniya ce da masu ya babu kada al'awul muharram na farko haram mutum ya ta tarbi haka nan saboda riya sallama man an mishi ba zai amsa sai dai yarda haka ko yana cin والثاني أقل أهواله الكراهة شي كما نبي وندا أكي زرجن أقيل يا أتي وشي كما مكروهي فإن مراعاة الناس في العبادات المختصة domin yin riya a cikin ibadojin da suke tsantsar ibada ne ka salatu wa siyanu wa zikri wa qira'atul qur'an min a'zami dhunub yin riya a sallah yin riya da azumi yin riya da da zikiri yin riya a karatun alqur'ani haram قال الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون المعروف Allah ce bane ya tabbata a gare su su ne masu yin aiki dan a gare su daga wannan fatawa ita ce ta sauki cewa ba laifi mutum zai yi amfani musamman mutumin da ba zai iya kirga da yawa الإمام السيوطي رحمة الله عليه إن الكتاب الكبير بتاع المنحة السبعة إن شرح الحاوي للفتاوي شو كما سيزكي وجن هلك الشريكي يكاو ما فلل متين يكتاوا أويا haka almajirinsa ibnu tsolu shi ma haka ya faɗi da wasu malamai suna nuna mutum ya rika ko kuma mutum ya rika yawo da shi yana sa shi kamar awawawo yana yawo da shi haka hannu ɗaura malamin tabiya ma shi ma nan gashi yayi misal ta'liqihi fil unuqi aw ja'alihi katwari fil yadi aw nahum dhalika fa hada imma riya'un lin nas aw madinatu mura'at nan daga a game da shirgi akwai wanda suka zafafa akwai wanda kuma suka tattauta da yawa akwai kuma tsakiya mutumin wasa khairul umami wasatu إنا لأوسط أمة عدت وكادت في البشر وأضاءت الدنيا بها كالليل ضوأه القمر كنتم خير أمة كذلك جعلناكم أمة وسطا shine wannan to da kaka shiga cikin masu zafa fama wani idan ya ga wani da sharbiji yake yake ga kaman wuta bai shiga ko wanda ma ba zai iya kirgawa da kwakwalwar shi ba in ka mai kirgawa kwakwalwar shi ba zai iya yi shi kuma ba wanda aka ce mutum ya gama amfani da shi sa aljihu shi ke kuma Allah kake ba ka kaga wata turu cewa ka mai da shi aljihu in dole sai kai amfani da shi Allah Allah shirye mu mun zo sai mu karanta mu ji da da hadisin da malamin